الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu darasi na ashirin a wannan littafi mai albarka da na hau al'ajin romiya ala tariƙi su'ali wal jawabi ma'al iraq muna da cikin shafi na 63 bayani akan anna'at Mala ce mahiyan nakiratu idan an ce nakira mice ce ita annakiratu nakira hiya kullus min ita ce duk wani suna sha'i'in wanda yake yaduwa fi jinsihi ga jinsinsa la ya bihi wahidun wanda wani daga cikin jinsin nan ba zai kaɗaita da shi shi kaɗai ba duna gairihi koma bayan waninsa misali karajulin da ka ce karajulin kamar rajulu in ka ce rajulu fa'in na husmun suna ne sha'i'un fi jinsin rijali to wannan yana iya yaduwa ma'ana yakan iya fadawa akan duk wani jinsi na maza eh yana iya fadawa kan amru yana iya fadawa kan zaidu kowannen su rajulun ne kaga baka yi ta'ayini ba mm don ka faɗe shi a matsayin na kira yutlaqu ana sakin lafazin ayyuqalu ana faɗa ala kulli fardin minhu ga kowanne daga cikinsu ana iya cewa da shi rajulun wala yaqtasu bihi wahidun wani daga cikinsu ba zai keɓanta da shi ba min bani adama daga cikin 'ya'yan banu adam wata ƙaribu ai tashilu haza ta'arifi to abinda zai sauwaƙe wannan ta'arifi da muka yi alal mubtadi'i ga ɗalibi wanda yake mubtadi shi yanzu yake koyon nahau an ta ƙula shi ne ka ce ma'anan na kira an na kiratu huwa kullusmin shi ne duk wani suna saluha da ya kyautatu dukhulu al shiga harafin al alaihi gare shi nahu rajulun wa farasun duha ya juzu an ta ƙula fihima ya halatta ka ce a cikinsu an rajulu walfarasu sai ka sa alif da lamu eh arrajulu shine namiji kenan mutumin nan walfarasu shine doki fi kalamin ad-dariji to ga maganan mu ta gargaliya muka ce alfaras to su yan aljazair haka suke alfaras haka suke fada to mu'annasun shi alfarasu mu'annas ne ya'ani ma nusammihi al'auda abinda muke kira mu'annas mu a yarenmu na gargaliya addarijiya shine mukan ce al'audatu wai suna nufin mu'annas eh a gargaliya su can jazair wa amma fil arabiya amma a larabci alfasiha wadda take fasiha fa yuzakkaru shi labazin alfaras akan jingina shi ga namijin doki wa yu'annas kuma ana yi masa ta'anisi eh ane masa tazkiri ane masa ta'anisi akan ce haza farasun akan ce hazihi farasun yani abin nufi yutlaqu ana faɗansa alal hisani akan doki namiji wa unsahu ko kuma matarsa kowannensu ana kiransa da shi farasun wahiyar ramkatu a yarenmu shi muke kira da alramkatu aidan kuma walhijir ko muna kiransa da alhijir wannan duk gargaliya ce can tasu babu al'atafi babu mai bayani akan adafi a larabci wurin malaman nahau su'alun tambaya ma huwa al'atafu me ake kira da al'ataf jawabin amsa al'atafu fil luga adafi a luga huwa al-mailu wash-shafaqa shine karkata karkata da kuma tausayi eh a lugar larabci an ka ce al'atafu abinda ake nufi ɗayan ma'anonin nan guda biyu taqulu kana faɗa atafa zaidun alal faƙiri zaidu ya tausaya ga talaka ya atifu domin babu fa'ala ya fa'ilu ne atafan shine mazdari idza hanna alaihi dan ya tausaya masa wa ashfaqa ya tausaya masa wa amma inda nuhati amma gun malaman nahau fa huwa ittiba'u thani shine lafazi na biyu yabi li'irabil awwali hukuncin li'irabin lafazi na farko bi wasitati harfin min hurufil atafi ta hanyar harafi daga cikin huruful atafi su'alun tambaya kam hiya huruful atafi harufan atafi nawa ne jawaban amsa huruful atafi asharatun to guda goma ne waɗanda ake atafi da su wahiya alwawu walfa'u wa summa wa au wa am wa imma wa bal wala walakin wa hatta fi ba'dil mawadi'i da hatta a sashen wasu wurare wasu wuraren kuma takan zo ba don adafi ba kamar yadda zai yi bayani to harafi na farko alwawu ana adafi da shi limutulaqil jam'i wato ga mutulakin jam'i tarawa kawai shi baya nuna wani wannan ya fara zuwa ko wannan ya fara kaza a'a kawai dai ana son a nuna maka sun yi tarayya da na farkon da na biyun duka sun yi tarayya a hukunci amma baya nuna wanne ya fara wanne ne farko daga cikinsu wanne ne ƙarshe na hau misali ja a zaidun wa amrun zaidu da amru sun zo iza kana maji'uhu ma fi waqatin wahidin amma akan faɗi haka in ya zan a lokaci ɗaya suka zo au kana maji'u zaidin ko kuma zuwan zaidu qabla maji'i amrin ya zo shi zaidu din ne kamin amru ya zo eh awul akas ko sabanin haka shine amru din ya fara zuwa sannan zaidu ya'ani abin nufi abinda mai magana yake nufi shine maji'u amrin zuwan amru qabla zaidin ya uku kamin zuwan zaidu wa in ta'akhkhara anhu fi dhikri duk da dai kuma amru din ya zo ƙarshe wajen ambato saboda haka a ƙa'idar larabci in ka ce ja a zaidun wa amrun to ga asali babu wanda za a ce shi ya fara zuwa sai dai in ƙarina ta nuna haka zai iya yiwa zaidu ɗin da ka fara ambata shi ya fara zuwa zai iya yiwa amur ɗin da ka faɗa bayansa shi ya fara zuwa zai iya yiwa tare suka zo to shi ne ma'anar limutsulakil jami'i eh wannan abin da wawan take nunawa kenan ba ta nuna don wanda an ka fara ambata shi ne sannan mai bi masa eh wannan ƙara'in za su nuna haka amma ita wawun karan kanta ba ta nunawa na biyu alfa'u sai fa'un wahiyar littartibi ana adafi da ita saboda jerantawa eh akwai na farko sannan mai bi masa wata aqibi ko bibiyar sawu wannan na daga sawunsa sai wannan ya dora nashi atta aqib kenan wa ma'anar tartibi ma'anar tartibi anna thani cewa na biyu ba'da al-awwal ya zo ne bayan na farkon ya zo wa ma'anar taƙibi annahu aqibahu ya zo bayan sawunsa au aqibahu duk ana faɗa aqibahu ko aqiba ko ka sa ya'un ko ka cire ta ai ba adahu bayan sa bila muhulatan amma fa zan babu jinkiri ai mudda babu wani lokaci a da ya ɗan shuɗe tsakaninsu na hau misali ja al-fursanu eh mahaya abin nan mahaya dawaki sun zo falmushatu sai masu tafiya da ƙafafu ja alfursanu fal mushatu to akan faɗi haka idza lam yakun baina qudumihima muhula in ya zan tsakanin zuwan nasu ba babu wani jinkiri wa fusuhatun ko wata tazara mina zamani na lokaci amma dai na farkon shi ya fara zuwa yana zuwa sai na biyun ya zo ba tare da jinkiri ba to wannan shi ake amfani da fa'un anan in ka ce ja a zaidun fa amrun ma'ana zaidu na zuwa ba a samu wata tazara ba sai gashi amma an samu tazara to ba za a yi amfani da fa'un ba da kila zaidu din sai da yanzu sai da aka samu mintuna sannan can an haga amru to ba za a ce fa amrun ba sai dai ya amfani da harafin da zai ambata na uku summa hiya littartibi ita ma tana nuna tartibi cewa na farkon shi ya fara zuwa sannan na biyu ma'a tarahi tare da kuma jinkiri wancan da aka kore ga fa'un to ita summa akwai ta gare shi ita fa'un babu a tarahi an gane? eh amma summa akwai wa ma'anar tarahi an yakuna bainal awwali wa thani muhula wato ya zamo tsakanin na farkon da na biyu akwai tazara tsakaninsu na lokaci na hau misali ta wallal khilafata abubakarin sun umaru abubakar ya jibinci shugabanci sannan wa kaga ai ba da jibinta shugabancin abubakar shi kuma umar ya jibinci nashi ba a'a abubakar sai da ya nashi yan shekaru kaɗan haka bayan ya rasu ya bar duniya sannan me yawa to nan da fawon aka sa sai ma'ana ta lalace sai zan da shi abubakar ya hau shugabancin nan take yana hawa sai umar shi ma ya hau sai zan kenan lokaci ɗaya suka to ita fawon abin da za ta nuna kenan amma summa ita ke nuna cewa na farkon sai da ya ƙare nashi sannan na biyu eh to summa kenan wannan shine ma'ana at-tarahi eh tawalla fi'lun madin wal khilafata maf'ulun bihi khilafa shine matsayin maf'ulun bihi wa abubakarin fa'ilun abubakar shine fa'ili abu mudafun wa bakrin mudafun ilaihi وثم حرف عطف وعمر معطوف عليه والمعطوف على المرفوع مرفوع saboda haka umar zai ɗauki hukuncin abubakar tunda abubakar marfu'i ne to dole umar shi ma ne dama can ya faɗa cewa dole na biyun ya bi hukuncin na farko al'irabi eh wannan shi wa alamatu raf'ihi dammatun zahiratun fi akhirih wa huwa shi umar dinnan mamnu'un min as-sarfi eh an hana jirkita shi mana baya dokar tanwini ba za ka ce umarun ba inde ba wata lalura ta waka ba amma haka kawai karatu irin wannan nazube to kuskure ne ka ce umarun ja'a umarun ko ra'aitu umaran eh ba a faɗan haka asali ɗaya za ka ɗora masa in marfu'i ne ka ce umaru in mansubi ne ka ce umara haka ma in majaruri ne ka ce umara bai ɗaukar tanwini bai ɗaukar jarra to shi ne ce wale haza saboda haka laisa ala harfihil akhiri وهو الراء وهو الراء تنوين وهو الراء شيفي وهو الراء تنوين شيسا harafin sa na ƙarshe ba ya da tanwini eh to sai na hudu au litta khairi ita kuma aka yi adafi da ita don nuna ba da zaɓi cewa kana da zaɓi ko ka zaɓi na farkon ko na biyun awil ibaha amma akwai sanda za ta zo don nuna halacci ba zaɓi ba domin wal farqu bainahuma abinda a bambanci tsakanin zaɓi da halacci anna takhayyira la yajuzu ma'ahu al-jam'u shi zaɓi bai yiwa ka haɗa biyan gaba ɗaya ka yi handama eh ko ba haka ba eh a ce ko ka yi kaza ko ka yi kaza ka ce a bari in eh misali ka ce to ko dai ka ɗauki dubu ɗaya ko ka ɗauki dubu biyu sai ka ce to bari in haɗi a ɗaya za ka ɗauka ko ba haka ba in dubu kake so ka ɗauka in kuma dubu biyu kake so to amma ba za ka haɗa duka dubu uku ɗin ka gangame wato wannan zaɓi kenan to shine ya ce wal ibahatu ita kuma ibaha ya juzu ma'aha aljam'u ya halatta ka handame biyun gaba ɗaya fa misalu takhayiri misalin zaɓi tazawwaj hindan aw ukhtaha ka aure hindu ko ya uwarta li'anna tazawwija bainahuma domin aure tsakaninsu a haɗa su fi wakacin wahidin a lokaci ɗaya mamnu'un an hana tunda yan uwa ne yawwa da cewa aka yi tazawwaj hindan wa zainaba au zainaba tazawwaj hindan au zainaba sai zan hindu daban zainab daban ba yan uwan juna ba ne to anan auta zamo lil ibaha saboda kana iya auren su gaba daya an gane tunda ba yan uwa ba ne amma cewa au uktaha to wannan kaga takhayiri ne wa misalul ibaha misalin halattawa ko addurusul fiqiha aw awin nahawa zan karanta fiqihu ne ko nahau zan karanta fiqihu ne ko nahau to kaga na ai zaka iya hadawa dukan ka karanta kana karanta fiqihu kuma kana karanta ne nahau to wannan ibaha ne ba zabi bane li'annahu yajuzu liljam'u bainahuma saboda ya halatta a hada tsakanin su fi waqatin wahida a lokaci daya duk sanda ta yi nuni kan ba zai yi a hada su ba to ta zamo zabi in kuma ta nuna cewa ana iya hadawa to ta zamo lil ibaha am sai harafi na biyar wahiya li talabi ta'yini ana amfani da ita domin neman ayyana wanda ba a san wane ne a cikin zance ba ba da hamzatul istifhami bayan hamza ta tambaya ta gabace ta na hau misali a inda ka zaidun am amrun shin zaidu ne a wurinka ko amru ka ganin kana neman sanin yau ka kana neman ta'ayini kenan waye don zai iya yiwa zaidu ne zai iya yiwa amru ne amsar da zai baka kaga ya ayyana maka ai ayyuhuma indaka wane ne daga cikinsu ke wurinka fal hamzatu hamzan nan ta farko hamzatu istifhamin haka ake kiranta ta tambaya ce wa indaka shi kuma zarfu makanin habarun muqaddamun shine labari abin gabatarwa wa zaidun shi kuma zaidu mubtada'un mu'akharun mubtada ne an kai shi ƙarshe an gane eh an kai shi ƙarshe domin asalin zancen ayyuhuma ayyu ko ayyun amrun am zaidu am am ayyun zaidun am amrun indaka wannan shine asalin zance eh ayyun wane ne zaidu ne ko amru indaka to amma sai aka ɗauko inda ɗin sai aka yi idafa ayyu zuwa ga mimun sai aka ce ayyu ma indaka don ya yi ishara zuwa ga abinda kake son ka nemi sani a kansa wa am harfu atufin ita kuma harafi ce ta adafi wa amru ma'tufun ala zaidin shi kuma an goya shi ne akan zaidu shi yasa ya zama marfu'i sai imma na shida wa hiya mithlu au to ita irin au ce fil ma'ana ta fuskan ma'ana duk ma'anar su daya an gane abinda aka faɗa ga au to shi zaka kaddara ga imma nahwu ad-durusu immal fiqha wa imman nahwa hmm? kaga wannan ibaha ne ko ba zaɓi ba ne eh zan karanci ko dai fiƙihu ko na hau to zai iya yiwa ya karan in karance su gaba ɗaya wasahihu zance wanda yake ingantacce annal wawa cewa wawun harfu atafin harafi ne na adafi wa imma littakhayiri ita kuma imma ta zaɓi ce limujarradi dalalatin limujarradi dalalati ala tafsili domin a gano wato bayani wanda yake a dunkule a gano shi hilla yana nufin wawun ɗin da ake haɗawa da imma ɗin eh aka ce a durusu imma imma alfiqiha wa imma wa imma nahwa eh to wa imma nahwa din nan wawun din ita yake magana akan ta anan ta adafi ce ita kuma imma ta ba da zabi ce wadda ta fara zuwa imma din sai bal wahiya lil idrabi ita kuma ana amfani da ita domin barin abu ko kauda kai a kansa wa ma'anahu fil lugha ma'anarsa a lugha at-tarku bari a lugar larabci ta ƙulu kana iya cewa adorabtu anhu na kau da kai a kansa ba na bugu ba ne ba wancan ba ne na bugu na kau da kai ne ai taraktu na fita sha'aninsa tuwahu na isbatul hukumi lima ba'a da ha a nan an tabbatar da hukunci ga abin da ya zo bayanta ba da isbatihi bayan tabbatar da hukuncin lima qabla haga abin da ya gabace ta nahu misali ja a zaidun bal amrun bayan sai da ka tabbatar da cewa zaidu ya zo sai kuma ka ce a sai ka kyale zaidu din kuma ka ce a amru ne yanzu ka kyale zaidu ka ɗauke hukuncin daga gare shi ka mai sai ga amru to al-idrab kenan e watakila dama zaidun kake amrudin kake son ka ambata sai harshenka ya gwabce harshenka ya gwabce sai ka ambaci zaidu asbattal maji'a ko ka tabbatar da zuwa awalan farko li zaidin ga zaidu sun maraja'ata anhu sai ka sake cire wannan hukuncin daga gare shi fa asbattahu ka sake tabbatar da shi li amrin ga amru eh kamar ka je ka ba wani kyauta sai hannunka ya kubce sai ka ba wanda ba shi ba sai ka ce kai kawo sai ka sake an shi ba kuma sai ka ba wannan to al-idrab kenan kamar haka ne ka ka tabbatar masa kyauta kuma daga baya sai ka kwaci eh to wannan shine mm bal harfu atfin wa amru معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع shi ma ila zuwa ƙarshen abin da ake faɗa na li'irabi sai la harafi na takwas da ake adafi da shi wahiya tamfi ita kuma tana kore amma ba adaha akan sunan da ya biyo bayan ta nafsal hukumin lazi sabata lima qabla irin hukuncin da ya tabbata ga sunan da ya zo gabaninta to sai ka kore shi ga abin da ya zo bayanta na hauja a zaidun la amrun zaidu ya zo a kai amru ne fa ka ka tabbatar da zuwa ga zaidu kuma sai ka sake mi kore shi ga amru ko zaidu ya zo ba fa amru ne ya zo ba fala nafiyatun wa atifa nan ta zanta korewa kuma ta zanta adafi ai harfu atafin wa nafiyin duka fi anin wahidin a lokaci ɗaya wal ma'ana annal ladzi nusiba ilaihi al-hukmu al-maji'u huwa zaidun shine na farkon kaga aka san bal kenan aikin da balka yi to shi ita ladin aka san sa take yi eh ita la tana tabbatar da hukunci ga abin da ya zo bayanta sai ta kore shi ga wanda ya zo gabaninta a ita bal ita kuma la sai ta tabbatar da hukunci ga abin da ya zo gabaninta ta kore shi ga wanda ya zo bayanta saboda haka sun zamo kishiyoyi kenan to shine lakin bisukunin nuni nunin din nan kai mata sukunin wal asul fi rasmiha amma asali wajen rubuta ta aiki ta batiha lakin eh kama anna lakinna waccan mai shadda asluha lakinna eh to amma a ƙa'ida imla'i suka ce bi hazfil alif duk za a share wannan alif din na gaban lamun haɓɓan min ha haɓɓan a rubuce la lafzan amma a lafazi kuma za a ji shi in ka zo rubutu to lamun din nan ba za ka sa mai alif gaba ba kawai lamun za ka yi sai ka yi kafin sai ka yi nuna an gani irin na haza ne haza kaga asalin sahaba ba sai alif wadda alif sannan zalun sannan alif to amma a rubutu ba za ka rubuta haka ba kawai za ka rubuta ha'un sai ka rubuta zalun wannan alif da ke tsakaninsu ba a rubuta ta a ƙa'ida ta imla'i amma wajen furtawa za a faɗa to wannan yana daga cikin abin da ake faɗa a lafazi amma ba a rubuta shi wal ma'ana yuntaku bil lami ana furta lamun bi sautin mamdudin tare da sauti mai ɗan tsayi ɗawilin mai tsawo la wa hadhal alifu nusammihi to wannan alif muna kiranta fi makatibina a makarantunmu na alƙur'aniya makarantunmu na alƙur'ani a can aljazair mukan kira ta da almulhaq su haka suke kiranta abin riskarwa kenan a lafazi walakin ta dullu ala ta ƙariri sai dai lakin ta dullu tana nuni ala ta ƙariri akan tabbatarwa ai isbati hukumi tabbatar da hukunci ma qablaha ga sunan da ya gabace ta wa isbati da tabbatar da naqidihi kishiyar hukuncin ai diddihi kishiyar salima ba da haga abin da ya biyo bayanta nahu misali la tadrib zaidan lakin amran kar ka bugi zaidu sai dai ka bugi wa kaga an hana ka ka bugi zaidu amma kuma an yadda ka bugi amu to lakin kenan to ta dafi ce ita ma wa ishtaratu an sharɗanta an yasbiqaha nafyun ita lakin dole ne sai harafin nafayi ya gabace ta la la la din nan ko ma aw nahayun ko na hani kama fil misali as-sabiq kama yadda ya zo a misalin da ya gabata fala harfu nahayin sai ka ce la harafi ne na hani ko wa an ya kuna ita ladin da aka ce a hada da ita wa an ya kuna al-ma'tufu biha mufradan kuma a ka'ida abinda za a yi adafi da shi gare ta to ya zama mufradi ba jam'i ba eh ya zama mufradi ba jam'i ba wa Allah tasbiqaha alwawu kuma kada wawan ya riga ita lakin ɗin karka ce la tadrib zaidan walakin to in ka yi haka ba za ta yi aiki ba ba za ka sa mata wawan ba sai zama wa ɗin kenan ta koma ko wawul atafi ko alista yana ba wani wata magana ce kenan kaga sai zan magana ta lalace eh la tadrib zaidan walakin amran to sai ya zama kamar walakin shigowa da wawan ya nuna wata sabuwar magana ce ba ta da alaka da abin da ya gabata to shi yasa suka ce ba za a hada ta da wawan ba sai hatta ta ƙarshe wahiyar littadiriji ita kuma ana kawo ta domin bin abu daki-daki a hankali a hankali walgaya da nuna kuma kai makwara an kai makwarar al'amari waɗanga abubuwa guda biyu su hatta take nuni wata diriji huwa dalalatu alan ƙida'il hukumi shay'an fa shay'an ya an ce a tadiriji shine addalala ko addilala amma addalala afsahu shine nuni kan cewa hukunci yana karewa a hankali a hankali ɗaya bayan ɗaya ina misali na hau matan nasu mutane sun mutu hattal anbiya'u hadda annabawa fa'ada khalta ma ba'ada hatta sai ka shigar abin da ya biyo bayan hatta wa huwal anbiya'u fi hukumi ma qablaha ka ka shigar da shi cikin hukuncin me abin da ya gabace da mutuwa yana yadda mutane ke mutuwa to haka su ma ba ake mutuwa to mutuwa in ka kula ai a hankali take zuwa ko yau a cewa ne ya rasu jibi a cewa ne ya rasu jibi a cewa ne ya rasu haka shay'an fa shay'an ba lokaci ɗaya mutane suke ta mutuwa ba wa hadhal hukumu wannan hukunci huwa ta'mimul mauti shine gamewar mutuwa lahum gare su wata kunu hatta amma akwai sadda hatta za ta zo ibtida'iyatan tana nuni akan ibtida'iyya abin da zai biyo bayan ta kenan sabon zance ne ghaira atifatin ba wadda ake adafi da ita ba a yaushe idza kana ma ba'a da ha jumla in ya zan abin da ya biyo bayan ta jumla ne ba mufradi ba na hau misali ja alƙaun mutane sun zo hatta zaidun hadirun to hatta zaidun hadirun ɗin nan sabuwar magana ne bai da alaƙa da me ja alƙaun eh to me yasa saboda zaidun hadirun jumla ne eh to dole ya zama waccan jimla daban wa garaba shi ne ka'idar jimloli saɓanin mafurari shi yaka yi tarayya da sashensa a hukunci to wannan shi ne wa ma'ana kauni ha ibtida'iyatan ma'anar zamanta ibtida'iyya annama ba'a da ha lallai abin da ya biyo bayan ta gaira murtabitin bai da alaƙa bi ma ƙabla da abin da ya biyo bayanta min jihatil irabi a fuskar irabi yanzu hatta zaidun hadirun to nashi hukunci za ka yi masa ne gangani nashi hukunci za ka yi masa daban kaga sai ka yi masa hukuncin shi ma rafi tun da zai zamo zai zamo a babin mubtada kenan to wannan shi ne sai yake cewa wa in kana lahur tibatun min jihatil ma'ana in kuma aka duba sai aka ga akwai alaƙa tsakaninsu ta fuskar ma'ana to faka anna ma ba'ada ha kalamun jalidu ko da kaga a ma'ana suna ɗan da alaƙa to maganan da ya biyo bayan ta sabo ne watakunu jaratan to watakunu hukunci na gaba kuma da hatta ke iya zuwa banda adafi tana zuwa matsayin jarra harafin jarra na hau misali hiya hatta matsala'il fajiri to anan jarra ce ba adafi ba ne ko ba ibtida'iyya ba ce idan kaga hatta tana da ma'anoni guda uku na iya abin da ya ambata in ta shiga sunaye in kuma ta shiga fi'ili to kuma can nata aikin ta daban akan yi wa fi'ili mudari'i nasaba da ita ba da al-mudmara wujuban an gane ko wanda mun sha bayani a kanta ko? na misalinta hatta ya rijiya ilaina musa e, to kaga ita wannan hatta daban take ba ta cikin uku din nan e, hatta ya lijal jamalu fi san min khiyam to kaga e, to in ta shiga ga fi'ili abinda za ta yi kenan in ta shiga a sunaye to shine ko ta zamo ta hadafi ko ta zamo ibtida'iyya ko ta zamo tajarra eh to yana da kyau a kula da wannan eh kwarai da gaske saboda haka in ka ganta a nasi sai ka tsaya ka duba kaga wacce ce wannan zai taimake ka wajen fahimtar magana hmm? yawwa da kuma fassara magana din da kake son ka fassara daidai ai ana nufin tulu'il fajiri fahiya huna harfu gayatin a nan harafi ne da ke nuni akan nuna ƙurewa wal gayatu akhiru shay'i ƙarshen abu shi ake kira gaya wali haza qalal musannif to shi addalilin da yasa shi ibnu ajurum yace wa hatta fi ba'd al mawadi hatta takan zo ta adafi a wasu wurare a wasu wurare kenan takan zo sabanin haka to su ne waɗanga da ya ishara zuwa gare su wanda shi ibn ajurun bai ambaci wannan ba amma shi malam da ya zo sai kawo maka saboda min babil fa'ida to ya kamata ya kawo ta nasaba ɗin shi sai ya zama fa'ida ɗin ta ta gami to amma alkamalu lillah shi ibn ajurun an samu takasiri daga wajensa ko kawai ishara ya maka da ya zo bayani akan huruful adafi sai ce maka da hatta amma a wasu wurare kawai sai ya kyale ka can gaje ka nemi wuraren da kanka shi ko malam da ya zo sai ka maka wasu daga ciki sai ya manta da wasu to haka ilimi yake to Allah ya samu gani nan za mu kwana insha Allah wani sati an dawo sai a tashi babu taukidi eh so irin waɗannan mufaradat na alfaz fahimtar su to yana taimakawa ƙwarai da gaske in ka ga harafi to sai ka san na meye kuma ka sanya za ka fassara zance da shi ba tare da an samu kuskure ba kai tambaya ko a shiga fiƙihu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله